كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da daida da wannan yini mai tarin albarka yini na asabar kenan wanda yau muna uku ga watan Ramadan hijira da shekara 1444 barkan mu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Usuna da ke wannan unguwa ta Fantami nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da tafsirin watan Ramadan da muke bibiyarsa a diddare irin wannan a darare masu tsada na wannan wata mai albarka idan masu bibiya masu manta mana cikin suratu yunus alaihi salam karatu ya zai da mu karshen aya mai namba ta goma daidai a wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salam faɗin Allah ta ke cewa lau yu ajiyallahu lin nas shirasi ijalahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم في طغيانهم يعمهون الله تعالى كتشوا ولو يؤجل الله للناس الشر استئجالهم بخير لو قضي إليهم أجلهم دادي الله سبحانه وتعالى yana gaggauta karɓa ta roƙo da bayan suke yi masa na shari irin yadda yake gaggauta karɓar alkhairi idan sun roƙe shi to da tuni magana ta riga ta ƙare da duniya ta waye gari ba kowa inda akwai mutumin da zai ce wallahi ka wannan da abun suke da ya busa shi zaka da jiya ta shi wani ƙarfi kuma duk duniyar ma kaza kaza kaza kowa ma kaza kaza kaza to da a ce Allah iya karbar irin wannan to Allah ya ce da aikin gama ya gama da ko zai ilayhi majal da kowa ya rasa ajalin sa mutum ne kawai dan wani abu bai masa ba shi kadai amma sai ya roki duniyar ma ta tashi gaba daya har da sa'alar ma ci an bayyana to Allah ta'ala yake cewa sautari dan adam zai roƙi masifa Allah ba zai amsa masa domin irin jin kai da tausayi da Allah yake ba mutum zai samu ɗansa ya ce Allah wajen Allah ya tsire sai Allah ya ce ba zan karɓa ba domin in na karɓa ɗin kai za ka fi kowa jin wahala domin irin tausayi da Allah yake wa bayi shi yasa al'ada ta larabawa tana da abin sha'awa su game da yaransu Allah ya taimake su suna da kontrol na zuciyarsu da wahala ka ji balarabe duk irin takadarancin yaro iya zine mai albarka da wahala ko uwa ko uba da wahala ka ji sai dai babbar kalmar da suke cewa ne asali haka Allah Allah ya gyara ka Allah ya gyara mahalinka ko da wani abu ya mara kyau to addu'a za su yi to wannan ni kokarin mu koyi irin wannan dan duk lokacin da kai addu'a mai muni ga ɗanka ko ga dukiyarka kuma Allah ya karba to sai ka fi kowa yawa sai ka fi kowa bacin wata rana annabi rahama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama suna tafiya da sahabbai sai wani bawon allah iya da raƙumi to sai raƙumi yake masa gardama raƙumi yayi wa mai shi gardama yayyayi raƙumi ya ƙibesa ko sai mai raƙumi ce biyar yana a shi raƙumi ya zine masa gardama to a tafiyar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam can kuma ɗan huta za a tafi sai je kamo raƙumin su a'a ai ba za mu taɓa haɗa tafiya da abin da Allah ya sani masa albarka ka sake raƙum ya zama da jeji kawai ka zama da jeji haka manzan Allah ya sa ya bara kuma a domin ya kai masa albarka saboda ka baki iya tasiri sosai ga rayuwa ya sa mu dinga taka tsantsan musamman lokacin bacin ya sa daga cikin mutumin da manzan Allah yake cewa jarumi ne shine mutumin da yake mallakar zuciyarsa lokacin fushi ya ce ba jarumi ba ne wanda za a yi kokowa ya kada wannan ya bige wannan jarumi a shari'a shi ne allazi ya mulku nafsu inda gaba wanda zai mallaki zuciyarsa lokacin fushi iya da kyakkyawan kwantar na zuciyarsa duk abin da aka masa to in shiru ne matsala zai yi shiru kuma a galabiya in dai magana ce lokacin ɓacin rai to ba alheri ya yi ba ya sa magabata sun ce duk lokacin da ranka ya ɓaci kai shiru karfe magana shi shirin shi ne matsala amma shi ɗan iya tsabirinka shi ɗan iya zumburinka duk lokacin da za ka fi magana a fito magana ce mara kyau da wahala a samun magana mai kyau ta fito lokacin fi yana samun wahala yasa wata rana sai na abubakar radiyallahu anhu suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani dukiyar sai na abubakar wauta ko jafa'i sai na abubakar ya shirya rubuci ya ce mai kaza ya ce mai kaza sai na bakar ko kalan shi ba to can sai zuciya su gima ta motsa zai mai da martani amma da yi magana sai mazala ya dafa ne haɓa bakar ya zaɗi haka ya ce lokacin da wancan mutum ya zo ke ma wauta to mala'iku da suke sauka suke suke sauka kuka Allah ya ke turo mala'iku suke sauka kuka amma zuciyarka ta ɗauniyar za ta mai da martani to na ga mala'iku su fara daji sai na abubakar haka manzan Allah yake faɗa masa sau da ka ba ƙaramar jarinta ba ce ka mallaki zuciyar ga yayi ka daure ka koyi wannan shiru ɗin alkhairi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut saboda ka Allah yake cewa da dai ina karɓar addu'o'in ku na shari ina gaggauta karɓar su kamar yadda gaggauta karɓar alkhairin ku to lan ubi ilaihim ajrin da tuni ajalin kwayarci da tuni duniyar an waye gari ba kowa sai ma ke cewa ka kaunin rajuli ne ahaliki wa waladiki inda na gaba kamar mutum ya faɗa wa iyalinsa ‘ya'yansa ko dukiyarsa a lokacin da yake fishi ya ce la'anat Allah a yana samu a samu uba ko uwa ta ce Allah ya tsine ma albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamar wasiba ba ce in Allah ya karba to sai ka fi kowa kuka sai ka fi kowa shan wahala an fahimta yasa musamman mahaifa uwa bakin ta iya da tasiri a kanka malam abdurrahman sudais wanda iya ci ne maman harami har yanzu Allah ya kara masa lafiya wata rana akwai wani tarihi sai yana bibiya akwai lokacin da yake yaro karami mahaifiyarsa sai ta tara kamar biki irin nasu na mata ɗin ta gyara ku ta ajiye abinci da abin sha ta gaito mata za ta yi walima to an kulle gun da za a yi walima an shirya komai na abinci a gun arin to shi malar su da zai shigo cikin gun ba a sani ba sai ya haɗa kashi ya yi tarkama duk ya barba zango ta leƙo ga baki sun fara zuwa kuma ya dama kashi gaba ɗaya ya lalace ta daure ba ta faɗa mai mummunar kalma ba ta ce Allah ya shirye ka Allah ya gyara ka Allah ya saka zama limamin harami wallahi haka uwarsa ta faɗa Allah ya saka zama limamin harami a lokacin fishi maimakon ta zaki ta tsire ya taɓa wannan kalmar kuma gani Allah ya karɓa amma da matan mu ne ba babansa masu ya tsire masa albarka ba ma shi yaran mutum ta saboda ka ya kamata mu dinga lajabtar da bakunan musamman mu da iyalan yara bakin mahaifa iya tasiri a kansu addu'a ta mahaifi ita ce farkon abin da ke tasiri kanka ya sa manzon Allah ya koyar da cewa in ka haifi yaro kai ya kamata ka ɗauke shi ka fara tauna dibino a bakinka mahaifinsu ka samu yawon a baki domin tasirin ka zai fara tasiri a gani yara saboda ka wannan shine abin da Allah ke ba mu wannan sako cewa kamar mutum ya tsine wa ɗansa ko iyalinsa ko ya ce la baraka lahu fi ko Allah ya karba baka da albarka da sauransu istijaluhu ay kama yujibuhu wa yujilu lahum al-ijaba inda istijabi bil qalbi kamar yadda Allah yake gaggauta karbar addu'o'in mu na alkhairi Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu ruwa sai Allah ya ba mu Allah ba mu kaza hey ba mu yadda Allah yake gaggauta karɓar addu'o'inmu na alkhairi da a ce addu'o'in shari da muke wa juna mu haka Allah yake karɓa to Allah yake da mu yi magana da Allah la qudi ilayhi ma'ajalu ai da kowa ya waye gari ya da an fahimta bi an yi hulikahu da kowa ya halaka sai dai Allah iya yin jinkiri ne za ka yi addu'a mai muni sai Allah ya yi jinkiri ka ya ce ba zan karɓa ba domin in na karɓa ɗin sai ka fi kowa shan wahala sai Allah ce fa nazarul ladina la yarjuna liqa'ana wadannan wanda ba sa kwadayin haduwa da mu a filin alkiyama to ka kyale su fi tubiyani ne amahu a cikin dimosu ya taraddadu da mutahayyiri ne fi amali asayya suna kai kawo cikin dimosu da munana ayyukansu wa maqalati mu shari'a da maganganun su munana ila nihayati masirihim alfadi'a har zuwa ƙarshen makomarsu da zama abin firgici da abin tsoratarwa domin sun mutu a kan hanyar da Allah ta'ala bai da ita ba sun mutu cikin sako da zunubi da abin da ya kama da wani ɗan abbas abdullahi ɗan abbas turjima da alƙur'ani wanda manzan Allah ya mai addu'a ya ce Allahumma fahimul qur'ana wa allimu ta'wila haka abdullahi ɗan abbas manzan Allah ya mai addu'a ya ce Allah ka fahimtar da wannan alkurani ka sanar da ya fasararsa yasa an yi ittifaki duk sahabban mazan Allah ba wanda yake dan Abbas ya fasara Qur'ani domin shi daga tushe ya samu ta mazan Allah da kansa ya mai addu'a yace Allah ka fahimtar da shi alkurani ka sanar da shi sanin ma'anoni magana ta daga ta kai to dan Abbas yake cewa haza qaulur rajul inda al-ghadab kamar mutum ya faɗa a lokacin da ya fishi li ahalihi wa waladihi kamar iyalinsa ko ƴaƴansa la'anakumullahu wa la yubarik bikum Allah ya la'ance ku kar Allah ya muku albarka shi kuma imamu qatada bin di'ama as-sunusi imamu qatada iya cikin almajiran sa'id bin musayyib wanda yake cewa akilul mutakaddimi almajirin sa shi wannan qatada din to ya zo ɗalibta wajen sa'id bin musayyib to har ya makarci abu tsabar ne makaratu ma iyakun ya haɗa ciwon ido har ya makarci ya ƙi koma wa gida wata rana sa'id ya fito ya ce wannan malam wannan makawan ina ne garin su ne sai aka sha ɗan ƙasa kaza ne to da Allah ku tattara ku mai da shi duk karatun na ya zo shi gaba ɗaya ba abin da ya bari a gona duk ya kallabe ya da domin naci irin na ɗalibai irin na ɗalibai kamar wani da ya zo ne imam malik shi ma tunda ya haifi ɗansa matarsa da juna ya tafi neman karatu ne imam malik ya batta da juna har ta haihu ɗan ya fara wayo ta ina babansa yake ina babansa sai ya tafi karatu iya ina ya tafi karatu har ya girma ya balaga ya ce wata ran a nuna mai inda babansa ya tafi karatu nan a wadanda masa makarantar imam malik ya tafi yanzu har madina da ya leko sai abokan mahaifi shi na karatu ya yi tsawar kamar sun yi kama da mahaifin ya da kudi na wane ya kace da shi shi wajen sanar kai wani da ce ni dan sani ka san ce cewa ba san su ya aka yi tun da ciki na mahaifiyar da ta cewa ya taho karatu bai dawo ba imam malik da kuma gida da yake fita shi an sallame ka kayi kandi kayi graduation an fahimta to waɗannan su ne magabatan na ƙwarai wanda duniya ba ta dame su karatun da fahimtar addini shine a gabansu to shi imamu kata da yake cewa huwa du'a'ur rajul ala nafsihi wa ahlihi in wani ransa ya baci har kansa ma addu'ar sai da yake wa kansa kai ni din nan ni ba ni ba musiba ne ba ko ba sa faɗa ne ni din nan ni ma kai na tsoron kai na nake in Allah ya ce amin kuma shikenan ya shiga uku ya lalace to wannan shine abin da imamu qatada bin da amma asu zai faɗa da sauran da malamai suka fassara wannan a takeice dai sakon da ayati ke bayarwa musan irin lafazin da zamu yi lokacin da muka yi shi ko mu daina yi wa junan mu addu'a shi mu daina yi musamman ana gabar siyasa an yi zabe wani idan wanda nasa bai ci ba ba haka yi su ba sai ya dinga fatan bala'i Allah ya sa mu a rikici Allah ya sa kar a yi kaza kaga wannan ba daidai bane ba malam ahmad tijjani buruntun bauchi allah ya kara masa lafiya ya ce duk mutumin da zai wa shugabanninsa addu'a ta shari to tamkar mutum ne ya je tashar mota iyalansa duka za su tafiya ya sa su a mota ya biya kudin mota za su tafi sai ce to direba allah ya sa kana cikin gudu a hanya ga makanci ya ce wallahi shi ne misalin mutum ya zauna jin gaya shugabanninsa mummunar addu'a tamkar ka sa iyalinka a mota ka ce allah sa direba ya makanci a hanya an fahimta to a da yawa ba a fahimci irin wannan abubuwan ba mutum ransa ya ɓace wa miliyoyin mutane da washe saboda kama dinga kame bakunan mu musamman in ba alkhairi za su faɗa ba wallahu alam ya taga mana wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'ida أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا كأن لم يدعنا إلى ضر مسه na'am كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون waccan aya dai akwai wani asar da imam al-bagawi ya fito ya cikin tafsirinsa yake cewa nazalar fi nazar bin al-haris akwai wani kafiri da ake ce masa an nazar bin al-haris kafiri ne sosai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya bude baki yake ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabika ya Allah idan wannan alqur'ani da Muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam in dai har kai ne ka aiko shi in dai har da gonku yake wannan qur'ani to Allah kai mana ruwan azaba da sama to shine walau yu'ajjilillahu lin-nasi sharra ijarahu bil khayri la quri alayhi amajalu da Allah ya karba da a lokacin koyan da ainihin wani duwatsun daga zama da shi da mata Allah ke cewa idza masal insana durru dan adam al-insana na al-kafir ajiri allazi la imana la idan kafiri daga cikin mutane wani abu ya shafe shi kamar jinya ko talauci an fahimta abdullu iya ɗaukar ma'ana almarar ko alfakar ko alshidda wani abu wanda zai takura ma ya hana ka sakat ya dame ka ana ana ce masa abdullu da larabci to idan abdullu ta shafi mutum musamman mara imani da ana Allah ta sai ka mukira lijan bihi ko a kwance ki yaki shingida ko a tsaye yake to kullun Allah ne. Allah Allah kaza Allah kaza kine da ana lijan bihi au qa'idan au qa'ima ko iya zaune ko iya kwance ko iya tsaye kullun bace sa Allah ai fi kulli hal dan an dan adam ya ga musiba har kafiri ma Allah ya koma wajen shi shi yasa malam muhammad bin abdul wahab allah kara masa rahama yake cewa abin mamaki mushrikan da sun fi dama-dama akan mushrikan yanzu domin su mushrikan da a lokacin da za su haɗa allah da wani to a lokacin jin daɗi ne da walwala amma lokacin da suka faɗa cikin musiba da bala'i allah suke kira allah yana cewa iza ka shi ummojin ka zulari وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Allah ya ce wa iza gashiyahum mawjun kadulal dan suna cikin ruwa igiyar ruwa ta taso kamar jirgin jirgin zai kibe to da'aw Allah mukhlisina lahu din sai su dinga kiran Allah suna ikila suna tsarkake Allah ya Allah kamar kaza ya Allah amma falan ma najahum ila albarri idan Allah ya ketarar da su suka gansu akan tudu izahum muqtasid sai ga kuma suna ƙi suna dakushewa suna zama baya-baya wajen yi wa Allah ɗaya a wani gun sai su koma kai shirka suna da to amma mushrikan yanzu kamar yadda malam Muhammad bin Abdul Wahhab yake faɗa mushrikan yanzu a lokacin wuyar da lokacin tsanin majalisar da suke za a ga mutum sai ya fita ya nema zai ci abinci amma iya da muka ka ga talauci ga muka an fahimta ko kuma gashi zai faɗi macin ya kauce hanya ko mota ta kauce hanya maimakon ya ce Allah daga ji ya kira shi ko ga musu gona wannan ba daidai bane ba daidai bane ba a kiran wani a lokacin musiba ta hankali hatta manzon Allah ba a kira sa Allah kada yake kira amma yajibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'aluhu khulafa al-ard sai Allah ya ce ilahum Allah shin wa yake amsa addu'o'i ko lokacin lokacin musiba da bala'i ya tsamar da ku daga musiba sannan ya sanya ku kalifofinsa a bayan ƙasa Allah da yake yi wani to Allah ta'ala yake cewa ɗan adam musamman mara imani idan ya haɗu da bala'i da musiba to za ga ya koma zuwa ga Allah iya ta roƙon Allah amma falan ma kashe mana an hudurra a lokacin da Allah ya yaye masa wannan damuwa ya yaye masa in talauci ne ya yaye masa in jinya ce ya yaye masa to shikenan marra marra ne istamarra sai zo ya ɗore ci gaba da kajinsa kuma ko a mudin ma ana samun masu mutane irin lokacin da ya higa cikin bala'i to shi kenan kullum iya masallaci da shirbiya amma daga lokacin da ya ga wani iya haka aka ɗan ɗaga mai ƙafa to ya ga zallar jami ma tana masa wahala ai ai commitment zai yi wa wallahi ba ne ba ma gidan ka masa ai ba za ku ganda ba ai ba ku ganda ba to amma lokacin da yake shan daka a masallaci kullum da yake sallah da mu yawa daga cikin mu din ma muna irin wannan muna irin wannan so daga Allah manzon Allah ya ce ta'arraf ila Allah fi raqa ya arifuka fi shidda ka sani Allah ka matsa kusa da Allah lokacin da kake walwala da jidda idan ka fada cikin musiba sai Allah ya tuna da kai yasa duk lokacin da kake cikin walwala da jidda kar ka manta da Allah to lokacin da ka fada cikin wata bala'i sai Allah ya tsamo da kai shi yasa annabi Yunus alaihi salam mutum ne mai yawan kokkomawa zuwa ga Allah tasbihi istighfari to lokacin da yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da mala'iku suka ji wannan tasbihin nasa ya suka ce ku gaggawa ya zo dan Allah wannan tasbihi domin mun san wannan muryar dama can tana yi wa Allah ibada to yanzu ta shiga cikin matso abu da zai da wuri nan da nan Allah ya ce fasa jamla da kuɗin ka fita da shi to amma kai ka roƙi Allah sai lokacin da kake baka da kuɗi ko jinya amma kana samu walwala shikenan kuma sai ka manta da Allah wannan ba daidai bane an fahimta to sai ma Allah yake cewa marra ai sai ci gaba ya doge cikin kafircin san Allah ya yi masa ka Allah ya dabo na ila turi masa kamar bai taɓa roƙon Allah ba a lokacin da yake neman yayi wata musiba sai Allah ya ce kazalika zuyina lil musrifina haka nan Allah yake kawata wa mushrikai mummunan aikinsu ma kan yi amalu irin abin da suke aikata da mu ma'ana ka kaura cewa Allah sai lokacin bala'i kawai wannan shi ma abu ne mai muni abu ne mai muni a shirya da musulunci yasa daga cikin malamai wanda suke magana game da hijiranul qur'an akwai safiya da sauri Allah ta'ala ya masa rahama yace iya daga cikin mutum a siffanta shi da ya kaura shi a qur'ani a ce shi ba zai karanta alkur'ani ba sai ya da bukata to wanda iya cikin wanda sun kawar shi alkur'ani mai girma magana imamu wasu biya da sauransu ka san musamman ɗalibai a manyan makarantu idan an kusa jarabawa to shi kenan kowa za ka yi da ƙur'ani musamman sun tuya sai a dinga karantawa jarabawa a ke zuwa ci to amma ana gama wani sai shekar ba da ƙur'ani ba to imamu safiya da sauransu in dai haka ce alaƙar ka da ƙur'ani sai lokacin musifa da bala'i mala amana sauka da Allah mala asama addu'a amma ana samun waraka shikenan to kana cikin masu kaurace alqur'ani haka ya fara Allah ta'ala ya masa kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malu na ma ya shiga mala ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا na'am كذلك نجزي القوم المجرمين Allah ta laki cewa laqad ahlaka dal qurura haka ne hakika mu ne inji Allah ahlaka dal quruna wanda muka halakar da alqariyoyi alqurun jam'i ne na karn kamar al'ummatan da suka rayu a karni karni tun daga annabi adam annabi nuhu alaihi salam da sauran annabawa har kan annabi isa alaihi salam har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yake ta duk wanda kaji sun halaka mu ne muka halakar da su dan adam baya burin mutuwa an fahimta duk mutanen da aka binne a makabarta ba wanda ya ce ni ba na shirya na ta makabarta ko zo ku same ni kowa kai shi akai an fahimta yasa Allah ta'ala bai zo magana mutuwa sai ce sai muka kashe mutum mutum al-insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqa wa qaddara thumma sabira yasara yaje sun ma'amata sai muka kashe shi tunda dan adam ba zai so ya mutu ba ba a kabarahu aka ji aka binne shi a makabarta sun mai gashi a aisha sannan in maso nan gaba sai mu tare shi to Allah ya ce a halaka da quruna fir'auna irin su mutanen annabi hudu irin su mutanen annabi salim irin su mutanen annabi lutu alaihi salam duk wannan mutanen da qur'ani ke ba mu labari Allah ne ya halaka da su ku duba tarihin adawa ku gani, da samudawa in ƙarfi ne da lafiyar jiki har yanzu Allah bai halitta irin tasu ba allati lam yukhlaq mithlu hadhihi bilad haka Allah yace Allah bai kwatanta halitta su ma har har yanzu ba irin halittar Allah su ba shi fa ba ade ba Allah yake ba mu labari sai ya ji cikin jijiya samu irin kurman dutsen nan dutsi kirjime mai sai ya je ya rarake dutsen ya yi ɗakunansa da ban ɗaki da boys quarter da ina ne da ina ne makanu yanzu tuna mai zuwa da biyu tan aminu sarara ke dutse sai gida da dutse sai ɗauko kayan zaka goma inda yake so sai aiki in kuma matsa masa da kafa haraji sai tashi da goma ya kuma wani haka yake duk adawan da suke gidansu a kan suke ɗaukar kayan su in sun gaji da nan sai kuma can kaga ƙarfi dai Allah ya musu da lafiya amma da suka taɓa Allah ba su wani ba Allah ma da yi- da yi magana ya yi magana a kansu yake cewa fa hal tara da hummin baqiya shin akwai wani wanda ya rabu a duniya a yanzu ba Allah ya gama da su sai dai qur'ani babu labari shine wala kad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu a lokacin da suka yi zalunci sai Allah ya shafe su daga bayan kasa sun yi zalunci an turo manzo ya musu azizin isu daina manzo ya zo ya yi wa'azi ya ce ga abin da Allah ya ce su a yi sun ce ba za su yi ba Allah ya ce a ba su lokaci dai a ƙara musu wa'azi su ce ba za su yi ba sai Allah ta'ala ce to kai mazan da ni gaba gaba da kyale da su ko wa an su tsawa su za ta halakar da su a turo mala'ika yi tsawa kowa sai mutu wa an su iska za a turo iska baka gaba daya ta kai su gaba daya wa an su kuma girgizar ƙasa za a yi musu ƙasa ta girgiza a fi ƙasa a kibe da su a ƙasa fa kullum aka zana bi zambi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من كسبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا sai Allah ce wa ma kan lawo ya zire mu ba wanda muka zalunta a cikin su kowa sai ya jawabe shi to mu wannan al'ummar alfarmar da muka samu alfarmar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i guda uku sai Allah ya ce na karba ma biyu amma ɗayan ban karba ba yace ya Allah ina roƙonka kada ka halakar da al'umma ta lokaci daya inda aka halakar da adawa da samudawa da fir'auna da mutanensa ya Allah al'umma ta ina roƙa musu alfarma duk zunubin da za su kara kai shi a lokaci daya Allah ce naka ba yasa Allah ce inna rabbaka labil mirsa kowa ya gama zai sami ana amara amma a kife mu gaba ɗaya Allah ya yi koyi wannan abu na biyu ya ce Allah karka ɗora al'umma ta annoba duka su mutu nan ma Allah ya ce na karba ba annoba za ta kashe mu gaba daya ya sa corona ma ta yi ta gama wani ma bai san ayi ba dan mutu ba mu san ayi ba wallahi ba da an yi kulle ba an gane ko ba mu sani ba idan kullen da aka yi da takurawa da yi ne muka gani ko amma a game corona zahiri in ne da suke a turai mu ne ba mu gani ba an fahimta za ta shafi wani kuma amma wani kuma ba za ta shafi shi ba sannan manzon Allah ya ce Allah ina son al'umma ta kar su yi haɗu kana samun bambance-bambance ƙungiyoyi da mazahabobi sai Allah ce wannan makarawo saboda haka mana halicci su ai wali zalika khalaqahu domin ga gaskiya ga ƙarya wanda ya zabi gaskiya ya tsira wanda ya zabi ƙarya ya halaka shikenan yasa ba yadda za ka ci zaka dunkule al'umma a gude ba za ta yi akwai bambance-bambancen ra'ayi wani na son zuciya wani rikin gaskiya wani neman girma da shahara wani kuma a tsakani ga Allah fahimtar duniya ba yadda za a ce kanmu ya haɗa buɗe ba zuwa to saboda haka sai Allah ta'ala ya mana alfarma ba zai halakar da mu a lokaci ne ba amma da tuni magana ta daga ta kare saboda waɗancan da aka halakar din duk laifin da suke yi yanzu Allah ka ne ku duba mutanen Annabi Shu'aib alaihi salam dalilin da aka halakar da su shine suna tauye mizani wajen au suna cuta wajen au da aunama za su cuci mutum za su rame da kaya ko zai sai a wasu shi ne laifin da ya shahara aka musu wazi su da isi da Allah ya halakar da su amma yanzu ba yanzu kaya ya zama expert ma zai ashar mai ba haɗarin ma magani za ka magani ya zama expert in mutum bai iya karatu ba zai ashar mai sai cuci ka ga maimakon ya warkar da kai sai dora ma wata jiya musamman a kasuwannin kawai haka ake an adalci dai ya samu kuɗi kawai to irin wannan ya jawo an halakar da al'umma gaba ta yafi irin wannan to sai Allah ta'ala yake cewa zalunci suke waja'atum rusuluhum bil bayyinat ko manzannin su sun zo musu da hujjoji ba wanda Allah ya halakar haka kawai duk wanda Allah ya halakar sai naka turo da musu abin nan da kake ba daidai bane ka daina in baka fahimta ba ga fahimta in kaza ne ga kaza ku duba yadda annabi Ibrahim ya dinga da babansa ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يدك يا بابا كذا بابا كذا بابا كذا kaga an san ko da hujjoji akan abin da ake gane kafirci da mutunci wa Allah ba dai bane duk wanda ga an halakar da su ba a halakar da su kawai dan jin daɗi ba a'a Allah ya ce ma ya fa'al lahu bi azabikum in shakartum mu'amal me zan yi da azabtar da ku in dai kun gode wa Allah kun imani me zan yi da azabtar da ku Allah ba mugu bane ai ba irin dan adam bane me yi azaba ba dalili ko an fahimta to sai Allah ta'ala yake cewa an zo musu da hujjoji amma wa ma kanu li yu'minu duk da hujjar amma ba su imani ba sai Allah ce kazalika najzi qaumal mujrimin haka ne muke wa mujrimai sakamako idan an karanta musu Allah an karanta musu manzon Allah sun ki sai Allah kuma ya kifar da su ya halaka su wanda shi najzi al mujrimina ko najzi al qawm al mujrimin haka ne muke wa mujrimai sakamako in ji Allah na'am ayatu gaba ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر لننظر كيف تعملون sannan Allah ke faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan musulman duniya daga lokacin manzon Allah har zuwa yau yace ai kuna jin Qur'ani ya faɗa muku yadda ya halakar da wadancan mutanen kafatanin su gaba daya sai Allah ya summa ja'alnakum khala'ifa sannan ku wannan al'ummar ta manzon ƙarshen zamani sai Allah ya sanya ku zama to kalifofin wadancan ai duk sun tafi ai yanzu ba mamaki inda kake zaune ma gidan wani katon kafiri ne ta ya tafi yanzu ka zama kariban su agon ba mamaki gonar ka ta sace gonar farka ba mamaki ta sace haka Allah ya ce duk ya kore su ya halaka su ya gadar muku da kasar da duniyar gaba daya an bayyana shine summa ja'alnakum khala'ifa min ba'di summa ja'alnakum khala'ifa fil ard min ba'di muka sanya wa kalifofin Allah a bayan ƙasa bayan waɗansu sun tafi bayan Allah ya halakar da su to sai Allah ya ce ni nan zura kai ba ta amalu mu kuma za mu zuba muku ido mu gari rawa an fahimta mun ji dai irin duk abin da suka yi Allah ya halakar da su to mu an zo an zuba mu a duniyar ga mu nan muna rayuwa to Allah ya ce ni nan zura kai fa ta'malu zan zuba muku ido ku na gabe za ku ai kuna da labarin mutanen annabi lutu luwaɗi suke Allah ya halakar da su mutanen annabi shu'aibu cuta suke wajen awo da aunarwa Allah ya halakar da su mutanen kaza kaza suke Allah ya gama da su to Allah ya ce kun ji labarin kuma Qur'ani ya faɗa muku eh haka ne to ko kuma ga kuna a bayan kasa a raye ne za ku aika linan zura kai ku ta'amalu yasa akwai hadisin da Abbas Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara yarda da shi ya rawaito yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna hadhihi ad-dunya musali cewa ita wannan duniyar hulwatun khudra abace mai zaki mai kyau hulwa kamar daga halawa ne abu ne mai zaki khudra kuma ido iya sanya ganta duniya tana da kyau gani wa inna allaha sai manzo Allah ce shi kuma Allah mustaqlibukum fiha Allah ya musa ku kalifofi a bayan kasar a cikin duniya fanazirun kaifa ta'malu Allah iya duba ya ga me za ku aikata kowa Allah ya sa masa mala'iku guda biyu wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'alun cikin Allah ya gaba duk inda kake wallahi mala'ika iya tare da kai ba ruwan mala'ika talauci kake yi murna kake yi ihu kake yi shi dai kawai abin da Allah ya ce rubuta yake rubuta ba za ka bane cin hanci ba ba za ka warce takardar ka yayyaga ta ba ba akwatin zaɓe ba ne ba da naka gudu da shi an fahimta ba za ku zama gan shi ba ko ba a zalimi ba ne ba mugu ba ne ba irinka ba ne in ka yi daidai mala'ikan daidai ya rubuta in ka yi shari mala'ikan mai rubuta shari ya rubuta duk abin da ka yi tun daga balagar har zuwa ka mutu wallahi ya maka tuba Allah ya ce ran da za ka mutu za su tattaro wannan abin da suka ɗauka na rikon naka sai a lanka ya mashi a wuya وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Allah ya ce wa kulle insani dukkan ɗan adam kulle kullun kulliya yake ba da wannan dake ko kullun kowa iya cikin ta in dai kai ɗan adam ne kuma ka balar kafin ka mutu magana ta kare kana ci Allah ya ce alzamnahu ta'irahu fi unuqi wannan takardu da mala'iku suke rubuta ma kayi kaza a rubuta na lada kayi kaza na zulubi a rubuta maka tuba ba to shine za a tattare su gaba ɗaya a linke su a ɗaura masu a wuyanka alzamnahu ta'irahu fi ulumi wa nukhruju lahu yawm al-qiyamati kitaban a ranar alkiyama kuma za mu fito da mu mai da littafi ji Allah yalqahu manshura kuma za a mashi kayansa kuma za a ce da kai ikra ikra kitabaka da karanta littafin ka da kanka Allah ya sabe ki ba zaka ji mutum da kansa iya ce ni na kashe wani ni na haukata wani billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka faɗa da bakinka da kanka za ka karanta da ni aka yi wa wani tu ni aka ba ka za na binne wa wani ka ba ni aka tura na yi wa wani duk sai ta faɗa ikira ake tafa haka Allah ya ce da ni aka haura gidan wani da ni aka fasa shafin wani da ni aka yi kaza na wani kowa sai ya faɗa yi sa ƙwar'ani ke ce yau mutum wula sarayi rai ranar tonin asira na fallasa mutum ya fito da bakinsa iya faɗa da mu aka yi kaza da mu aka yi kaza ka fabi na fitar yau Allah ya ce ka karanta da kanka za ka yi wa kanka hisabi in mutumin kirki ne ka sani in mutumin banza ne ba ka sani la zulmal yawma Allah ya ce ayo ba zalunci duk inda ka kanka kai kanka abu in mutumin kirki ne a yi kaza an raya masallaci an raya makaranti an taimaki marayu an yi kaza ka ji mutum ya tabbata da kai ha umu qura'u kitabiya yace da littafinsa ya nuna wa kun gani kun gani inni zanantu anni mulaqin hisabiya فهو في عيشة راضية في جنة عالية أما وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي دابا بابلت دابا بغيشة ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية iya wannan surutu sai Allah ce ku zo hobul a turo mala'iku su jamke shi su daure shi su jefa shi a wuta kawai wannan qur'ani ne ke ba mu wannan labar iqra kitabak duk abin da kai wallahi iya na a rubuce kai alkhairi ka sa a gina alkhairi ka goyi bayan alkhairi kar ka goyi bayan shari duk abin da za a yi na shari da wata kutu murmura kar ka shiga cikinta ko kuɗi za a samu wallahi ka jami duk shari kar ka yi da kulla shi da ni domin zai zame ma bala'i a ranar alkiya Allah baya mantuwa kuma Allah ba a zalimi ba ne duk wanda ka yi masa wannan ka raba shi da hanyar abincinsa ka raba shi da kadararsa don zalunci ka cuce shi ka raba shi da hankalinsa ka raba shi da iyalinsa to wallahi tallahi wannan zunubin sai ka dauke shi a ranar kiyama ba mai ɗauka mai shi kuma duniyar katin ka barta abin da ka yi dai shi ɗin babu kuma ka ce ka tattasa sakamako a wannan gari akwai wani bawan Allah da ake ba mu labari mutum ne da Allah ya ba shi nasibi a kasuwa nan da nan Allah ya haɓaka shi to sai aka samu wani abin bi masa daɗi ba ya shiga ya fita wajen bokaye da tsafe-tsafe har sai da wannan mutumin aka mai tsafin da ya tasiri a kansa haka kawai zai ci yau labar da fita kasuwa ba abin da aka masa har abin ma ya zo lalace to ana nan ana nan shi wannan mutumin da da shi aka masa kulle-kullen sai wata yarsa ta kamu da rashin lafiya ake bukatar jini da za a ƙara mata duk ariyar shi wannan mutumin da aka masa wannan shirin shi ne mai jini irin na wannan yariyar ake ta cikiya sai ta ce ai wani kuwa jininsa mai nan baka zane zai iya bata ya zo gunsa ya ce da allah iya neman wata alfarma yarsa ba ta da lafiya an ce jininsa zai iya bata ya ce haka ne aka je asibiti aka roƙi jininsa aka bata ya ce ka za ka zai ce a ba wani abu Allah ya ba ta lafiya kuka mutum ya gama kuka ya ce mai ne kuka kuma ya ce wallahi wani da mu an kulla mashi ne wallahi ina ciki da ni a kai abu mun yi kaza mun binne abu kaza mun jefa wani abu a saman shafin da aka je aka duba ga abu dan adam me ya buɗe ka wannan duniya ya ayyuhal insanu ma garatu bi rabbika me ya ruɗe ka wannan duniya ba rabon da wanda baka ci duk abin da gani na kare an Allah ya tsaga ma ba za ka ci rabon wani ba ko da manzon Allah ya ce wallahi ba ran da zai mutu hatta tustuku mil rizqa duk abin da Allah ya yanka ma naka ne sai ka mallaki ba in ko ba naka bane ba za ka mallake shi ba saboda kamita ka fadan da wannan rayuwa tana kai wa ansu tana baro su kuma za su yi nadama da ganin takaici da bakin cikin ranar alƙiyama Allah ta'ala ya tsare manzon Allah yake cewa wannan duniya ga ta Allah ya sanya kalifofi a cikinta fa nazirun kaifa ta'malu Allah ya ce manzon Allah ya ce Allah zai duba ya ga kowa me zai aikata idan ka aikata alkhairi ga alkhairi idan ka aikata shi da yazo shi Allah ta'ala ya tsare na'am ai ta gaba وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
wannan aya mai namba ta goma sha shida a cikin surat yunus akwai mukatil bin hayyan kamar da imamul bagawi ya kawo cikin tafsirinsa ya ce waɗanda suka faɗi wannan magana wa an su kafire ne mutum guda biyar akwai abdullahi bin umayya al-makhazumi akwai walid bin al-mughira akwai makaras bin haus akwai amr bin abdullahi bin abi qais al-abid akwai al-as bin amir bin hashim waɗannan mutane guda biyar su ne suka zo da wannan da'awar a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka zo da da'awarsu shi wa idza tutula alaihim ayatuna a lokacin da manzon Allah ke karanta musu ayoyin mu na Qur'ani ji Allah bayyinati ay zahirati ayoyi wanda suke bayani a fili ba wani duhu abu kaza halal ne abu kaza haram shine wadih abu a bayyane qala allazina la yarjuna liqa'ana to waɗannan mutum biyar ɗin da malam muqatil ya kawo su to su ne wanda Allah ya ce ba sa kwaɗayin haɗuwa da mu lafiya a gobe alƙiyama la yarjuna liqana la yakafuna al-ba'as ba sa tsoron abin da zai faru a ranar alƙiyama wa ma ba'da kuma ya nisa ba sa tsoron abin da zai faru na hisabi a ranar alƙiyama ya suka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in iti bi qur'ani ghairi hal ka zo mana da wani qur'ani ba wannan ba wannan ba mai da shi ba idan har kana so mu yadda da kai a matsayinka na manzon Allah to ka zo mana da wani Qur'ani qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam in kunta turidu an nu'min bik har in kana so mu imani da kai iti bi qur'ani gari hada ka zo mana da wani Qur'ani ba wannan ba laysa fihi tarku ibadatu lati wal uzza wa manata ƙwar'anin da za ka zo da shi to cikinsa ba za a hana bautar lata da uzza ba da wannan da manata da lata a ƙwar'anin da muke so ka zo da shi to ba za a hana bautar waɗannan ba kun ji su suke sama a ba su ƙwar'aninsu da manan musamman ke a ƙwar'aninsu a ce kaza bautar gumaka za a yi za a sha giya za a kashe kai za a yi caca da sauransu to su irin wannan ƙwar'anin suke so manzan Allah ya kawo musu an fahimta walaisa fiye aibuha kuma a ƙur'anin ba za a aibanta kuma kanmu ba wa illan yanziha Allah har in Allah naka ba zai sauka da irin wannan ƙur'anin ba fa qul iti min indi nafsi to kai ka rubuta da shi kai ka rubuta da kai ka rubuta da shi wannan shine kaidar mako ine iti bi qur'anin zamiha in kuma hakan ba za ta samu ba au badirhu to wannan naka ka canja shi mana a caccanja shi akwai dokoki da ba su mana ba ga gare mana a ce bautar lati da uza to a agoge wani buwa sa sa qur'ani shine idi bi qur'ani ghairi hal in baka zo da qur'ani ba ba wannan ba to baddin wannan ka canja shi kawai ai faji al makana ayata azabi ayatu rahma gunda aka ce za a azabtar to kai na da yake na rahama za a yi kuma aw makana haraman halala ko gunda aka ce haram ne ya qur'ani to kai sai ka canja ya kuma halal suka zo da manzon Allah wannan bukatar ka ci ga bukatar an fahimta sai Allah ya ce manzan Allah ka ce da su ƙullafu domin duk annabawa ba wanda Allah yake tarewa faɗa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka faɗa masa to Allah ne zai ce ka ce ka ba an fahimta amma duk annabawa in an faɗa musu magana da kan suke mai da wata amma sai Allah ya ce manzan Allah ka ce ka za abu sallallahu alaihi wasallam ka ce da su ma ya kunu li an ubaddilahu ka ce da su ni ba zan iya ba abin bai dace gare ne ba da canza ƙwarani ba zan iya ba haka za ka faɗa musu da ma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi na goge wata sura na rubuta wata na shafe wani hukunci na rubuta wani ni ba zan iya ba ba aiki na ba kamar yadda masu bin mazhabin shi'a suke faɗa sai da kai ce ba san Allah ba ma ba san manzon Allah ba ma waye suke cewa Qur'anin wai da muke karanta zai ba cike bane ba akwai sura ta kutum da yin sahabbai suka boye suratul wilaya sunanta ta kai suratul ahzab wajen aya 80 da wani abu an koye ta da manzon Allah ya wafati sai na Abubakar su Umar suka boye domin akwai ambatan sa Ali wasu Hassan da Hussein da na Fatima a cikin sura to ba suka boye sun manta da ƙur'ani da Allah ke cewa wa innahu likitabun aziz wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi تنزيل من حكيم حميد الله يقول القرآن ونلتافي نبوائيه gagara ba don wanda ba irinsa gaba ɗaya yana kitabun aziz littafi ne da babu irinsa shi yasa imamu shafi Allah ya masa rahama yace duk littafi a duniya kowane iri ne zaka iya samun kuskure a cikinsa amma ban da Qur'ani magana imamu shafi ce duk littafi inda dan adam ne ya rubuta shi wallahi yau da gobe da kansa ya gano kuskuren sa a littafi yanzu ka tambayi wanda suke da digiri uku sun zama daktoci mutum ya ɗauko project ɗinsa na digirinsa na farko da kansa zai dinga ganin matsaloli a cikinsa an fahimta ko digirinsa na biyu ya ɗauko da kansa zai dinga ganin matsaloli a ciki in dai ɗan adam ne ya yi rubutu to akwai matsala a ciki amma littafin allah ne kaɗai ba shi da kuskure ne ma mushari sai allah ke cewa la ya atihi li batil min bayni yadihi wala min khalfi shi qur'ani barna ba ta zo bayan sa ba kuma za ta zo gaban sa ba allah ya riga ya buga mai wannan sabo to ina mutumin da zai ce kuma an koye wata sura qur'ani ba ta ya zake da wannan ayar kuma a wani gun Allah ta'ala yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون mu ne muka saukar da alqur'ani inji Allah kuma mu ne muka dau nauyin kare shi ba abin da zai sani shi shi yasa mu'jizar alqur'ani tana da girma yan uwa girman ta ya kai girma yanzu ka samu mahaddacin alkur'ani sama da shekara da shekaru yana cin ƙur'ani amma a yanzu ya yi tuntuɓan harshe gun wasalin sama ya sa ƙasa to yaro ɗan shekara biyar ya san wasu ya yara wannan mu'ujiza ce mu'ujiza ce ko gun da ake darasu irin na da a tsangaya da ake rubutun allo mutum ya sauka ya rubuta ya rubuta amma idan ya zo gun dubban sama ya sa ya sa aka ya gyara masa sai ce nan ba haka bane ya domin Allah ya ce wa inna lahu lahafizun mu ne za mu kare shi ba abin da zai sani shi yasa duk irin abin da Yahuda za su yi akan a canja Qur'ani ko a kai matsala ba za su yi da za su yi da ya sun yi to Qur'ani irin wannan littafi ne ba irin sa a duniya gaba daya littafi ne wanda Allah ya ba shi tsaro gaba da baya ba abin da zai sani shi to sun ga ce manzan Allah ya zo da wani littafin ba wannan ba ko ya canci dokokin wannan da wa'ansu dokokin sai Allah ya ce ka ce musu wannan ba aikin ka bane ba za ka iya yi ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ni abin da zan ce muku to ina jin abin da aka mun wahayi in dai wahayi Allah ne mun to ni bi nake ba da iko na canja ba zan ƙara ba ba zan rage ba to wannan shine aikin masu da'awa ke su tsaya qala Allahu qala rasul sannan sahaba sannan magabata na kwarai ba ƙari ba rai ba cushe-cushe ba shigo da abin da babu shi a ci to duk wanda ya tsare wannan ya tsare amanar da'awa amma duk abin da za ka shigo da shi a duniyance don neman girma ko don ziga wani ko don ɓata wani to wani cin amanar da'awa ne cin amanar da'awa ne kuma shi wanda kai masa wannan ɗin wallahi ba za ku wani lafiya da shi ba tun a duniya sai Allah ya ɗauki rigima da shi domin ita da'awar ba da haka ta fara ba haka bane tsari ta kai kokarin tsayawa kan qala Allahu qala rasul haka manzon Allah ya ce in attabi'u illa ma yuha ilayya abinda nake bi kadai abinda ake min wahayi ba san rai na ba abinda kuke so ba abinda nake so ba in attabi'u illa ma yuha ilayya sai Allah ta'ala ya ce inni akhafu in asaitu rabbi adhabi yawmin azim ko manzon Allah ka ce da su ni ina jin tsoro in asaitu rabbi in na sabi ubangiji na na canja wata dokar da wata in na yi wannan to ina jin tsoron azaba a wani yini mai girma da da mazan Allah yake faɗa wa kakirai wani in na canja in na sabinta wani abu ko na sasan zuciya ko na karkace da gangan to ina jin tsoron Allah da azabta da kaga wannan ƙalubale da akan malami masu dawo duk yadda za ka yi karka canja aya karka canja aya karka fassara su da wata manufa daban ka yi ƙoƙarin tsayawa kan gaskiya da fahimtar ta wannan shine ka tsare amana kuma za ka shiga cikin layin masu da'awa a gobe alƙiyama amma matakar son zuciya da tsare iya shigowa to mutum zai je girbi abin da ya shuka bana alkhairi ba Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana bakunan mu da imanu duk abin da muka yi niyya na karkacewa Allah ya dade mu kan daidai Allah ya shirya mana bakunan mu da zukatan mu da imanu ina ganin insha Allah mu zo matsaya za mu tsaya nan domin lokaci ya cin mana sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa dai Allah ta'ala ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yi mana Allah yana mana gaskiya gaskiya shi ba mu kumbinta Allah ta yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu guje mata mana roƙon Allah ta ya karɓa domin wannan ibada da muke a wannan wata Allah ya karɓe ta Allah ya samu na cikin bayan sayantattu da zai wa gafara da rahama a wannan wata Allah ta ya samu na cikin za ka karɓa ayyukan su Allah ta mana ya samu na cikin za a yanta su a musu gafara da rahama da mu da mahaifinmu da dukkan al'ummar musulmai gaba ɗaya Allah muna roƙon ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu buƙatoci daban-daban daban duk Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi asarar mu da garin mu da jihar mu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya kara mana arziki da kwanciyar hankali da wadata duk abin da zai zama matsala Allah ta'ala ka ba mu da shi abin da zai zama mana alkhairi Allah ka hada mu da shi Allah ta'ala muna roƙon ka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharri duniya da lahira Allah ya mai da kuwa gidan shi lafiya na'am
a mai wannan tambaya yana magana ne akan sallan tarawihi kuma yana magana akan mutiri ya ce malam na yi tarawihi gaba daya kuma har na hada da witiri to ina so na kara wasu sallolin a, na lafulfuli a gida waya zan yi sai an baka dama ran da muka fara tare- tarawih a nan yau kwana uku kenan ko ina tsammanin mun yi wannan takaitaccen bayanin amma yana da kyau ƙara mai mai tashi domin fa'idarsa da yawa abin da muka ga ana yi za a ga idan ana tarawih musamman an yi raka a goma ko takwas to sai ga jama'a da yawa suna ficewa daga masallacin ba za a ƙarasa da su ba wa'ansu kawai ba da wani dalili sun ga ana fita ne wani ya fita kawai wani kuma iya ganin zai iya zuwa yi na filfili a gida ya wutarinsa daga baya duk haka aka fahimta a da haka ake yi za ga sahu ɗaya ne kawai na bayan liman su za su ƙara sallar da liman to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ma'al imam hatta sarifa kutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya bi bayan liman a tarawih har aka je ƙarshe da shi sallaman ƙarshe da liman to an rubuta masa ladan wannan daren gaba ɗaya tsaya a cikinsa hadisi mai inganci manzan Allah ya faɗa kuma malam Usaimin Allah ta'ala ya masa rahama ya ce duk wanda ya bi liman tarawih matukar ba a je ƙarshe da shi ba to tarawihinsa ba ta cika ba naƙisa ce ba ta cika ba an kana son cikakken ladan tarawih to sai ka bi liman har ƙarshe abinda suka ce idan liman ya yi wutiri hadisin da ake magana a kansa wutiri biyu ya hana a dare la witirani fi laila ba a wutiri biyu a dare amma ba a ce ba a nafila bayan wutiri ba hadisin ba ka yi karantar ba idan ka yi wutirin ka yanzu to kana da ikon kai ta kiyamun lai daga nan har ketewar albijir abinda za ka yi ba za ka yi wutiri ba ne kawai domin ka yi shi da farko haske cewa abu horaira allah ya ƙara ya da shi ya ce ausani khalili bi salati ba daɗi na masoyi na manzan allah ya mun wasiya kan abu guda uku daga ciki wa an utira qabl an anam abu horada ya ce manzan Allah ya ce na dinga yin wutiri kafin na kwanta bacci kai ka san abu horada baya cikin masu bacci daga farkon da ya ƙarshe ka zama ya ce ka sani wallahi baya ce amma manzan Allah ya ce abu horada ina ma wasiya kar ka yadda kai bacci baka yi wutiri ba kaga in ya tashi dare zai yi gaba da ibadunsa amma wutiri ne ba zai bai tashi ba to duk wanda zai fahimci wannan matsala wani ita ce fahimta da gaskiya in kana son cikakken ladan tarawih to a ji har salama karshe da kai ko ba hana ka yana bilbilin a gida ba abinda aka hana shi ne wuturi ba za ka maimaita shi ba wannan shi ne abinda malamai suke bayani haka insha Allah wallahu ta'ala alam اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة